أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da garin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 251 kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na sheikh العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين للتافي نبيكما للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makunmu da mu da ku gaba daya to a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen wato suratu abin nan kenan suratul al-layl a cikin littafin dafko ihamil tirab an ayatul kitab ya ka bayani a mas'alata sha biyu wajen inna alaina lal huda to sannan kuma daga ciki akwai matsala da ɗalibin malam ya kawo a cikin wannan sura wajen fasalu ya sirhu lil yusra amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasalu ya sirhu lil usra lil usra innan yake cewa a cikin tatimma in ban manta ba ɗalibin da ya cika wannan littafi na malam Sheikh Atiyya Salim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace na daga cikin ayoyin da malam bai yi bayani wato kansu ba da yake dama malam bai alƙawarin cewa duk matsalar da akwai iskali ba zai yi bayani kanta sannan kuma dama irin waɗannan matsaloli galibi shi iskali yana da alaƙa ne da mutum wani lokaci to almuhimmu dai fasan yassiruhu lil usra za mu sauƙaƙa mishi abin da yake da wahala to kaga wahala da sauƙi kamar abubuwan da ba za su ci za su ci karo da juna tunda al yusru da al usru an sauƙaƙa tsanani to kaga abin zai zama to kamar za ga kamar abin nan to shine abin da ake nufi wato yau da gobe idan mutum yana aikata abin da yake mummuna to sai ka iske ya saba da shi dama zunubi abu ne da babu daɗi cikin shi shan giya abubuwa da dai akwai hatsari cikin su kuma akwai wahala to amma yau da gobe mutum na yi sai na ganin baya ma iya rayuwa ko jin daɗi in ba tare da sabon Allah ba wal iyadu billah Allah kai mun tsari kenan don haka abin ya ya koma mai sauki gare su shi yasa sai waɗannan kalmomin guda biyu fasanu yasiruhu lil usra wato suka zo to wannan shine kawo ƙarshen bayani a cikin littafin daf'u ihami da tirab an ayatul kitab sai cikin wato littafin as'ilatul qur'an al majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a mas'ala ta 1199 malam yake fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa an gane ko ina ganin ma wannan la islaha illa al-ashqa da ke ina ganin shine malam bai kawo ɗalibin malam ya kawo atiya salim na dai manta tsinkanin waɗannan ayoyin guda biyu yake cewa to la islaha ba wanda zai shiga wuta wannan Allah ya ce ina muku gargadi da wuta fa anzartukum naran talazza kina annabi kace sallallahu alaihi wasallam ina muku gargadi da wuta talazza wuta da take hasuwa take huruwa la islaha ba mai shigarta ko mai konuwa da ita illa al-ashqa sai mafi wato mutum mafi rashin arziki ashqa ash-shaqi mar arziki al-ashqa wanda yake shine yafi shaqi rashin arziki kenan mafi rashin rabo da arziki suratul layl aya ta 15 malam yace ma anna shaqiyya tare da cewa kuma mara arziki mararrabo aidan kuma yaslaha zai shiga wuta ai yuqasi harraha zai sha zafin ta kenan na fata an fince ni wa azabaha da kuma azabarta yace kulna zamu ce qala abu ubaida abu ubaida yace al ashqa huna bi ma'ana shaqi kenan al ashqa da anka ce mafi rashin arziki ana ana nufin mara arziki kina af'alu nan tazo da ma'ana ta wato fa'ilun ko fa'il zamu cewa misali ko wato fa'ilun wal muradu bihi abinda ake nufi kullu kafirin dukkan kafiri wal arabu larabawa tasta'milu suna amfani da kalima ta af'ala fi mawdi'i fa'il wani lokaci a wurin fa'il duk da yake da kawo shaqiyun an gane ko kinan fa'ilun ne bi ma'anar fa'il shi shaqiyun dan mu fahimci abin wala turidu bihi tafdil wani lokacin ba sa kawo shi af'alu suna nufin abu yafi wani kamar yanzu in ce ahsan wannan yafi wannan kyau afdal wannan yafi wannan falala da daraja to wani lokacin in suka kawo shi ba sa nuna wato fifiko wa qad sabaqa taqriru zalika mare yace tabbatar da irin wannan mas'ala ya gabata wa shawahid da kuma dalilai alaihi a cikin wannan fi surati wato abin nan fi suratul rum a cikin suratul rum fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ahwanu alaihi وهو الذي يبدا الخلق الله شيني كي كاغر حلتا ثم يعيده كما سنن يساكي داو da halittar وهو اهون عليه ميرا ita ce tafi sauki ga Allah ahwan yace bai ce hayyinun ba malamai suka ce nan hayyinun alaihi ne domin da halittar da mai rota duk ɗaya ne ga Allah inda ba amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk da kyau sun ce nan وهو ahwan alaihi fil aql wato a itiqadin ku da hankalinku mayarwa ai tafi sauki to amma dai idan muka diba a cikin suratu wato hud inda annabi luto yake cewa haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne mata su suka fi tsarki gare ku ma'ana ku aure su kenan to ai kato bai da tsarki a aure shi an gane ko kenan nan sun hunna tahiratun lakum ake nufi waɗannan suna da tsarki a gare ku to da haka dai nan da yace ashqa waɗansu malamai sun tafi cewa shaqiyun ake nufi malam yace to wa qala zajjaju wani malami da ake cewa zajjaj yace hadihi narun mawsufatun muayyana hadihi wannan narun ce wuta mawsufatun wanda Allah ya sifa muayyana kuma ya tantance ta fa huwa darakun makhsus wani wato rame ne na wuta makhsusun kuma ce rahi na wuta makhsusun wanda an ka kebance shi bi ba'dil ashqiya da sashen mutanen da an mafi rashin arziki domin wuta mataki mataki ne yace to wa rudda alaihi amma an yi masa raddi zalika da wannan bi qaulihi ta'ala da Allah yace wa sayujannabuha al-atqa za a nisantar da ita wannan wuta al-atqa wanda fi kowa jin tsoron Allah kina wanda suka fi jin tsoron Allah shi ko wal atqa mafi jin tsoron Allah yujannabu za a tseratar da shi za a nisantar da shi azaba anwa'i nari jahannama wato kulliha za a nisantar da shi da azaba yan wuta ne gaba daya domin an ce to waccan wuta ita ake nufi to da aka ce wasan yujannabu hal atqa za a nisantar da mafi jin tsoron Allah kenan mai tsoron Allah in an dauki fassarar zajjaj zai iya samun wani nau'i na azaba wanda ba na darak ba tunda darak shine wato kuma a ce ruwahi na wuta ko kuma kasan kasan wuta innal munafiqina fi darki al asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira kenan sai zama to an tsiratar da shi daga wancan wurin mafi zurfi to shi al atqa kenan tana yiwa ya shiga wuri wanda yake wato wanda ba wannan ba kenan ko da gaba gaba ne to kidan wannan fassara malamai suka ce a'a ba ta yi ba wal muradu bil atqa malam yace abinda ake nufi da al atqa mafi jin tsoron Allah huna anan duk da an ce al atqa mafi jin tsoron Allah cikin mutane ana iya samun wato mutum dubu ma su dauke wannan sifa ko mutum dubu ɗari kuma fiye da haka tunda da an samu mutum biyu wani ya fi wani tsoron Allah sai a ce wannan shine atqa kenan wannan miliyoyin mutane za su iya ɗaukar wannan sifa ko da mutum biyu aka samu sai a samu wannan taqiyun in dai suna jin tsoron Allah sai a samu taqiyun taqiyun a samu atqa to kuma cikin al'umma ana iya samun atqa ina fata an fahimci to amma dai yace abinda ake nufi da wannan kalima wal muradu bil atqa huna abinda ake nufi da al atqa mafi jin tsoron Allah huna anan Abubakar Siddiq sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu an bi ijma'i Allah ya kare yadda a gare shi wa alis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin bi ijma'i al mufassirin malaman tafsiri sun yi ijma'i akan wannan sai ka karanta wato al ijma' fi tafsir ta'silan wa tatbiqan kai bincike akan wannan التحرير استاذ الدكتور مساعد الطيار اتكلم تفنسا التحرير في اصول التفسير يا تقو واتو wannan mas'ala ولهذا قال الزمخشري saboda haka ne zamakhshari yace innal ashqa nan kalima ta al ashqa a larabci asinta tana nufin mafi rashin rabo mafi rashin rashin arziki laysa bi ma'ana shaqi nan ba tana nufin ashqi ba wato mutumin da bai da arziki yace shi ko bal huwa ala zahirihi yace a tana na akan zahirinta an gane ko ma'ana shi imamu zamakhshari ya tafi irin ra'ayin zajjaji amma ya saba masa zajjaji an gane ko bal huwa ala zahirihi a shi imamu zamakhshari ya tafi irin magana ta wato abu ubaida na cewa nan al-ashqa إن الأشقى ليس بمعنى الشقي شي إمام الزمخشري يا سأما أبو عبيدة an gane ko ya saba ma abu ubaida na cewa bi ma'anar shaqiyu ne amma kuma ya ra'ayi shi ya so ya zo ɗai da na zajjaj an gane ko to sai dai inda sun ka samu bambanci shi imamu zamakshari ya keɓance al'ashqa da wata ma'ana shi ko wato الزجاج سيبر معنى مطلق شي يسا سي امام الزبخشري يتي الاشقى دين دي ليس بمعنى الشقي كاغا يا داتي دا الزجاج da yace al-ashqa wato mafi rashin arziki ake nufi amma inda suka samu bambanci shi zamakshari ya takaita magana ashqa ya fassara shi da wadansu mutane yace bal huwa ala zahirihi akan zahirin shi yake wal muradu bihi abinda ake nufi abu jahal abu jahal shine al-ashqa kenan aw umayya bin khalaf ko umayya bin khalaf to kaga sai zabi wani mutum guda amma in muka ce al-ashqa ma al-jinsiyya ce kenan tana iya dauka Abu Jahal jinsin waɗanda suke mafi rashin arziki kenan sai da manto sanadid Quraysh waɗanda sun kai kiyaya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace to fal aya wannan aya wa ridatun tazo lil muwazana dan ta yi muwazana an ce muwazana ta daidaita kamar ayi au a auna an gane ko ayi muqarana kenan in an ce muƙarana abinda waje suke in an ce muwazana wani lokaci sun ce abinda cikin jinsi guda yake shi yasa akwai adabul muqaran akwai adabul muwazan in an ce adabul muqaran shine kamar ai muqarana adabi na wani yare da wani yare yaren ba bane in an ce al adabul muwazan wanda cikin adabi guda ne ana son ai muwazana tsakanin wani sha'ir da sha'ir ko kuma tsakanin wata wato fikira a cikin adabi guda ko wani wani mazhaba ina fata ana fahimta ta to almuhimmu da wani lokacin suna nufin almuwazana daga alwazun ne aunawa ana son a auna a bambanta su yace to waridatun aya ta zo lil muwazana dan a yi muqarana kenan a auna baina halatai tsakanin hali guda biyu halatai nina sai an kai shafi nunun lil idafa halatai a'zamil mu'minin hali na mafi girman mu'minai wa a'zamil mushrikin da mafi girman mushrikai fabuliga sai an ka kai matuƙa fi sifataihima a cikin sifofinsu almutanaqidataini waɗanda suke kishiyoyin juna kaga ash-shaqiyyu mara arziki an gane ko at-taqiyyu mai tsoron Allah shine mai arziki a ranar tashin alkiyama to mafi rashin arziki sai an ka kai shi kasan kasa an ka ce al-ashqa mafi rashin arziki su ko waɗanda sai an ka ce al-atqa mafi mi mafi wato tsoron Allah kenan sai zaman to kenan kowanne sai da kai kololuwarsa na fata an fahimce ni kaga ko kuma kishiyoyi su sifofi ne da suke kishiyoyin juna domin da mara arziki da mijin tsoron Allah kaga ai ba abin nan suke ba ina fata an fahimci ni duk da yake malaman balaga suna iya cewa akwai al-ihtibak domin ash-shaqi didduhu as-sa'id fa minhum shaqiyyun wa sa'id shi ko at-taqi didduhu al-fajir fa alhamaha fujuraha wa taqwaha amma ko ce sai ka mata daya domin zaka gane cewa shi al-atqa shine al-as'adu shi ko al'ashka shi ne al'afjar shi kenan magana ta ita ƙari wallahu ta'ala alam ya ce to waje alhaza muhtassan sai Allah ya sanya wannan muhtassan zai keɓanta bisalli kenan da ƙonuwa da wuta shi ne wanda yake bai da imani kenan wato al'ashka ka annan nara ka ce ne kamar wuta lam tukhlaq ba a halicce ta ba illa lahu sai shi don shi shi kadai liwufuri nasibihi minha domin rabon shi wufur cika rabon shi ya cika game da wuta da kuma azaba Allah kai mu tsari waja'a qawluhu ta'ala kuma sai fadar Allah subhanahu wa ta'ala yazo wa sayujannabu al atqa da ali santar da mafi jin tsoron Allah ala muwazanati zalika don ayi muwazana wato ayi qiyasi bambanta halin su wa muqabalatihi ayi muqabala a nuna bambancin su a fuskantar da wannan da wannan da a gane bambancin su ma'a anna kullu taqiyyin tare da cewa dukkan mai jin tsoron Allah yujannabuha za a nisantar da shi daga ita kenan sai da mutum saboda wani sababi khas ne an kai amfani da wannan sira kaji abinda malamai suka yi bayani duk da yake abinda zamu iya karawa anan shine cewa a'a mutahi cewa za a tseratar da mutum daga wannan wuta in mun ci wuta ce ita ce mafi tsanani to ai kuma su mumin ne Allah ya nuna cewa wato wuta ba za ta shafe su ba sai mu koma cikin sauran ayoyi mu ce to su kuma sun nuna cewa mumini wato alhamdulillah mumini kenan wuta ba za ta ba zai shiga cikin wuta ba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya sai ka dauko ayoyin suka nuna muminai su su tsira shikenan kaga ka huta ko da ma mun dauki wannan ismu tafdil ne dan wani ba zai yarda da duk wani labari da za a kawo ba sai ga kamar an yi wani wato kone kone da shi na duk an cakula mai lissafi قال بعض العلماء ساشن malamai yace hadhihi al-aya wannan aya ta dullu tana nunawa ala anna abubakar cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu an gani ko radiyallahu anhu wa ali sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin afdalu sahabati shine mafificin sahaba li'annahu domin shi qur'ani wasafahu ya sifanta shi bil atqa da mafi tsoron Allah wa qala kuma Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum mafi daraja a wajen Allah an gane ko daga cikin ku atqakum wanda fi ku jin tsoron Allah wa idza kana akrama inda Allah kana afdal idan ya zama to shine mafi daraja wajen Allah kuma ya zama to shine mafi falala shikenan ai magana ta riga ta kare to sannan kuma anan dole sai mun gane cewa na al-atqa ana nufin cikin wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam don ya ce to ai inda an ce al-atqa tana ga nufin atqa min wani ko min wani a'a ana nufin cikin wannan al'umma babu wanda ya kai gare shi tsoron Allah subhanahu wataala wannan kuma taskiya ce ta Allah Allah subhanahu wataala wato ya faɗa ba mu ne muka faɗa ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim amma yan shi'a da yadda an kai sai su ce a ba haka nan bane su ta dauko wata aqida ta albada'u su ce Allah ya musu alƙawarin aljanna amma daga baya bai daga Allah za su kafirta wal iyadu billahi da sauran irin waɗannan abubuwa aqida ta albada'u ta yi muni kwarai wato da gaske ina fata an fahimce ni kuma gashi nan cikin Qur'ani yace idh yaqulu li sahibihi la tahzan inda Allah ba'ana manzo Allah sai ya ce abokin shi sahib a sahib kin shi ne amma sai suka ce a'a ai kalma ta sahib ba ta nuna yabo cikin Qur'ani don qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab alhali nan musulmi da kafiri suke tattauna cikin suratul kahf nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne khairu khalqillahi ajma'in tare da khairu sahabati ala al-itlaq da haka akwai bambanci da siyakin da komai amma ina waɗannan abubuwa sai dai mai fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna kariya domin wanda duk aka shimfiɗa mai shubuha kuma kwakwalwa ta toshe to babu wanda zai ishir da shi in ba Allah ba Allah ya tabbatar da mu akan shirya har ranar da za mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala to ƴan uwa musulmi wannan shi ne abin da shi ma malam ya kawo a cikin wannan sura suratul layl yanzu kuma za mu je a sura wato ta gaba kenan surar da za mu tashi a kanta ta gaba sai suratul duha idan muka duba number 1 mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yace summiyat hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna fi aktaril masahif a da yawa daga cikin alkur'anai wa fi kathirin min kutubit tafsir da kuma da yawa daga cikin littafan tafsiri wa fi jami'i tirmidhi da kuma littafi na jami'i na imamu tirmidhi suratu duha an sanya mata suna suratu duha biduni wawin ba tare da wawin ba wa summiyat kuma an sanya mata suna fi kathirin a cikin da yawa min tafasir daga cikin tafsirai wa fi sahih al-bukhari da cikin sahih al-bukhari suratu الضحى بإثبات الواو يتي بإثبات الواو كده سورة والضحى دو دي كده مسلم تواو با أما شمال يأتي بإثبات الواو تنا يوا تسم بيروبوتا بيروبوتا واو با كوكما يا روبوتا سمنتا كوكما آآ مغانا دي يتي بإثبات الواو تا إسدات لنا مكا تيوا كودا با روبوتا واو دي مكينان أكوي واو دي bani yace walam yuballighna an sahabati bai iso gare mu ba labari daga cikin daga sahabbai khabarun sahihun labari wanda yake ingantacce fi tasmiyatiha wanda wato wani sahabi ya sanya mata suna cewa abu bai iso mana ba shi ke nuna babu shi ba mara ya ce lam yuballighna dan baka san abu ba shi ke nuna babu shi ba a ilmance yace wahiya makkiya kuma wannan sura makkiya ce bil ittifaq an kadiba da ittifaqin malamai wato alifun ha'un kinan intaha wannan bayani ya kare min at-tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir kinan wato wannan bayani mai tahqiq wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya dauko shi ne daga mai at-tahrir wa tanwir mas'ala ta gaba sai mas'ala kenan ta farko a cikin wannan sura kenan mas'ala ta 1200 cip cip cip bayan yace fa in kila idan anka ce kaifa wasafa Allah sallallahu alaihi wasallam ya an kai Allah ya sifanta manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi biddal da batacce kenan da bata wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'azallahi tsari ya tabbatar ma Allah an yakuna dallan an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaman tobatacci ai kafiran ma'ana kafiri kenan la qabla nubuwa koda kafin annabta ne wala ba'daha kuma koda bayanta wadallu ita ko kalma ta adall batacce aktharu ma warada fil qur'an mafi yawancin guraren da tazo a cikin alqur'ani bi ma'anal kafir tazo da ma'ana ta kafiri malam yace kulna zamu ce al muradu bihi abinda ake nufi kuna anan annahu ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala wajadahu dallan inda yace wa wajadaka dallan fahada wajadahu ya same shi dallan wato wato batacce kenan an ma'alimin nubuwa daga ilimin annabta ma'ana bai da sanin irin sanin annabta tunda shi ba annabi bane ina fata an fahimce ni wa ahkamin shari'a kuma bai san hukumce hukumce na shari'a ba fa hadahu ilaiha sai Allah ya shiryar da shi zuwa ga wannan yace hadha qaulul jamhur wannan shine maganar jamhur ma'ana da ba a tafarkin annabta yake ba don shi ba annabi bane bai akan tafarki na abin nan to wannan shine abin da ake son a ci kamar da Allah subhanahu wataala ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik athani nabiyu wasu malamai suka ce annahu dalla shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bacewa wa huwa saghirun yana karami fi sha'abi makka jam'i ne na sha'ab wato kamar a ce hanyoyin makka kananan hanyoyi an gane ko kamar irin abin da za a cewa rasu kananan hanyoyi ko yan kwanoni hakan da ake cewa kwanoni wani lokaci ina fata an fahimce ni ma'ana kankana hanyoyi faraddahu Allah ta'ala sai Allah ya dawo da shi ila jaddihi zuwa ga kakansa Abdul Muttalib Abdul Muttalib to nan waje naka dallan kinan nan ya bace akan hanyoyi na Makka ba a ganshi ba sai Allah ya dawo da shi Al-Thalis amsa ta uku anna ma'anahu wadansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi wa waje naka nasiyan Allah ya same ka kamanta fahadaka sai Allah ya shiryar da ya shiryar da kai ila zikri zuwa ga wato tuna wato tunawa li'anna ad-dalala domin bata ja'a bi ma'anan nisyan wani lokaci yana zuwa da ma'ana ta an-nisyan mantuwa wa minhu qawluhu ta'ala daga daga irin wannan kenan irin wannan ma'ana akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra inda Allah ce wajen wato qadiyya tabashi wastashhidu shahidaini min rijalikum ku shaida ma mazaje guda biyu daga mazajen ku kiran na musulmi tunda an ce min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini in babu rajulaini wato namiji biyu farajulun a samu namiji guda wa imra'atani da mace biyu ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda Qur'ani ya faɗa kuma wannan ba dan raina mata bane a'a kowanne daga cikin su an bashi nashi haƙƙi shi yasa ma ɗaliban ilimi a wannan zamani da turawa suke yawan wato ba da ƙarfi wajen ƙadiyya ta mata musulunci bai ba su haƙƙin su ba bai kaza ba ya kamata duk inda musulunci ya nuna bambanci abubuwan da akwai tsakanin namiji da mace duka ɗai babu matsala abubuwan da musulunci ya bambanta tsakanin namiji da mace a yi ƙoƙari a yi bincike kansu ta fuskar gado ne ta fuskar fitsari da ake cewa na baulul jariya da baulul abin matsaloli duk a yi bincike kansu a nuna hikiman musulunci ta fage daban-daban sawa an fage ne na kaza fage na kaza fage na kaza sai ka gane dalilin da yasa an kaman mata ta fuskar jihadi da aka ce mata ba su zuwa jihadi me yasa aka ce ba zuwa jihadi kaza kaza kaza kaza kaza dalilai ta fuskar kaza ba mace bai dace dai balaguro ita kadai ba me yasa wannan kaza kaza kaza kaza haka dai za a bi a hankali a hankali sai a samu wato a ga bincike ne mai yawa hikimomin da sun ka samu musulunci bambanta tsakanin namiji da mace a cikin kaza a cikin kaza a cikin kaza a cikin kaza masu alamu za ka samu suna da yawa kwarai da gaske ina fata an fahimci ne amma kuma sai an tabbatar da musulunci ya yarda da bambanci don kai wani ya zo ya shaci ya ce kawai haka an kaci ba ba tare da wani dalili ba ina fata an fahimta to almuhimmu anan kenan da ya ce an ta dhilla ihdahuma kenan me yasa dan kadai din in ɗaya daga cikin su ta manta فتذكر احداهما الاخرى سيد daga cikin su ta tunatar da ita wannan shine ake kira at-tafsir bil muqabil domin ad-dalalu bata kishe shi al-hudani to amma da yana nufin an-nisyan sai ce da yana nufin bacewa da sai ce an tadilla ihdahuma fatahdiyaha al-ukhra ko fatahdiyaha al-ukhra sai daga cikin su ta shirya da ita amma sai ce an tadilla ihdahuma fatahdiyaha bai ce fatahdiya ba sai ce fatudhakkira sai nuna maka cewa kenan tunatarwa ake nufi shi yasa yan qur'ani da suke cewa mace ko tana haila ta yi sallah allazi lahum ala salatihim da'imuna a a da'imuna in akwai tsarki in babu tsarki ai babu zancen mi da Allah ya ce mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu suna tasbihi ga Allah dare da yini ba sa yankewa to ai Allah ya faɗo musu abubuwar su mala'iku suke faɗa kuma wannan ba tasbihi bane a ana nufin suna dawwama akan wannan in ba wani abu ya gitto ba to ita ma wacce sallah ala salatihim da'imuna ta dawwama in ba wani uzuri ya gitta ba in wani uzuri ya gitta to tsawon da bai da tsarki bai sallah to kuma sai Allah ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid suna tambayar ka game da haila ka ce huwa adhan sai wasu sun ce a aidan cuta ake nufi a'a nan akwai at-tafsir bil muqabil don ya ce wala wa qul huwa adhan fa'tazilun nisaa ku nisanci mata to dan mace ba ta lahira sai a ce ka nisance ta sai ce wala taqrabuhunna hatta yatahurn ko yataharna a cikin qira'ata hamza da kisa'i da wato khalaf da kuma shu'ba yatahurna sai jini ya yanki yataharna sai kuma sun yi wanka kina hatta ya tatahara ne a lokacin ya tatahara an kace yatahar an gane ko sai sun tsarkaka ma'ana sai sun je sun yi wanka zai sa malamai suka ce to kenan sai sun yi wanka ko da jinin ya yanke sai a yi kaidi wanka kenan sai sun yi wanka tun da wannan ta ce sai an yi wanka wasu suka ce a ko da zuwa ta yi alwala ko ta wanke al'aura ta shikenan magana ta kare almuhimmu dai mai so ya koma cikin littafin fiqh zai ga waɗannan bayanai daga alaka kuma tsakanin al-ilmu ilmul qira'at da karkashin bayanan da malamai suka yi da tafsiri dai karkashin wannan aya tafsirai daban-daban to anan sai Allah ya ce kakku kusance su sai sun yi tsarki ashe mace idan tana haila ba ta da tsarki tsarki wannan wurin bai da tsarki to yanzu ya za a yi kuma a zo a ce ta yi sallah kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda wani yana samu ya kawo son rashi to anan at-tafsiru bil muqabil dan ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna bai ce hatta yushfaina ba sai an ba su lafiya kidan nuna maka cewa na azan yana nufin yana nufin rashin lafiya ba yana nufin ba kazamta ba yana nufin ba wato rashin lafiya yana nufin kazamta ne to wannan shine abin da Qur'ani ya saurara don bai ci sai an ba su lafiya ba kaga inda rashin lafiya sai ce an ba su lafiya amma da yake kazamta ne sai ce kakku sun sai sun tsarkaka amma wani bai su dole sai yayi amfani da sauran shi to nan ma an tadilla ihdahuma sai ce fatu zakkira dan ya nuna maka cewa tunatarwa yake rufi to an tadilla ihdahuma to yanzu nan malamai suke cewa to an ce namiji biyu namiji biyu koko namiji ɗaya da mace wato hudu wato mace biyu kenan to yayin babu mazan ya halatta a samu mace hudu to wannan kuma babi ne wanda sai an yi bincike kan shi wajen kiyasi an tadilla ihdahuma ɗaya daga cikin mata idan ta manta fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra sai dai ta tunatar da wato ita kenan kenan nan dalal tana zo da ma'anar annisyan kenan tana nufin mantuwa an tadhilla ihdahuma kuma akwai qira'a in tadhilla ihdahuma in dai ta manta kenan sai ta zo da sharadi fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra sai dai ta tunatar da daya wato in tadhilla qira'a ce ta Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub da Imam wato Ibn Kathir sun karanta wato in ta zilla da sharaɗi kenan waɗanda kuma sun karanta an ta zilla kenan ta'alili ne in wannan in wannan ta abin nan in wannan ta manta sai wannan ta wato tunatar da ita wallahu ta'ala a'lam kenan wannan shine ma'ana ta ad-dalal asalin ad-dalal kuma mai hattara kalma ce tana dukkan ma'anoni daban-daban kenan nan ta zo da ma'ana ta mantuwa ta zo da ma'ana ta bata hanya wadda ake ganin mutum tun da shaibu na hanyoyin makka hanya ce wadda ake gani akwai dolan na bata na kana ba akan shirya ba hanya wadda kamar yanzu misali wanda yake akan wato wani ɗabi'a da ba ta gari ba ana iya ɗaukar take na hanya ce wadda ba a gani sannan abdolal tana zakkuwa da ma'ana abu ya ɓace ba a ganin shi cikin ƙasa kwata-kwata alkhafa an gane ko Allah ya ce wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid kaje kafin suka ce ai za dalalna fil ardi in mun ka bace cikin kasa ma'ana kinan an turbude mu to kaga wannan shi ba dalalikin ne sannan ad-dalal wani lokaci da zakwa da ma'ana mi da ma'ana ta wato az-zahil alladhi la ya'rifu haqiqat al-amr wanda bai san haqiqanin al'amari ba domin ƴaƴan annabi yaqub sun ka ce inna abana lafi dalalin mubin babanmu yana cikin bata bayyananna yanzu suna nufin annabi yaqub ya bace annabin Allah gaba daya sifan tashi da bata suna nufin nan ma'ana ya zamanto bai fahimci hakikanin al'amari ba to in ba haka ba sai ka zo kafintar da annabawan Allah kana ganin kamar kai karatu tun da sun ce inda ba na lafi zalim mubin ka ce annabi yaqub ya bace ko inda jikokin su ka ce mishi ko kuma su yan fabrikin sun ka ce qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim da sauran abin da ya kama da haka nan kuma ya ce wazar ka dallan fa hada ka danganta wato bata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sai al'amarin duka ya zo ya dami ko wani kafiri ya zai ce to cikin ma Qur'anin ku an ce annabin ku ya taba zaman to akan bata ko waɗanda suke ganin annaba sun taba shirka sannan daga baya wato suka shirya to irin waɗannan abubuwa dai yana da kyau ɗalibin ilimi wato ya hattara wato da su Allah ya mana mai kyau mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1201 malam yace fa in kila idan anka ce law kana ad-dalalu bi ma'anan nisyan da dai bata tana nufin mantuwa anan kenan cikin wannan aya lama jama'a bainahuma da Allah bai hada ba tsakankanin su fi qaulihi ta'ala inda Allah ce la yudhillu rabbi wala yansa inda Allah Musa ce Allah baya bata kuma Allah baya mantuwa malam yace kulna zamu ce la nad'i ba mun kira yasu bane mun ce annahu cewa haithu zukira duk inda an kambaci kalima ta dalal ka ana bi ma'anar lisiyana tana nufin mantuwa dan ka wuri bijiro ma ballan na ce to kara wani na iya cewa haka kenan fa huwa fi tilkal aya a can cikin waccan aya ma'anar shi daban bi ma'anar khata yana nufin kuskure wa qila bi ma'anar ghafla wa malamai suka ce can dalla ana nufin wato rabkana kenan Allah baya kuskure baya mantuwa ko Allah baya rabkana baya wato shagala baya mantuwa الرابع waɗansu daga cikin malamai sun kace annabi ana abin da ake nufi wa waje naka Allah ya same ka jahilan an gane ko baka da sani baka san shari'a ba fa allamaka sai sanar da kai to wannan ai tana tare da waccan ta wato da ita amsa ta farko duka dai galibi kamar suna tafiya dai abu guda kidan baka sani ba baka da ilimi don Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a da haka wadansu tafi akan wannan shi dai sa dalibin ilimi ya hattara kai ce zai amfani da larabci gundarin larabci ya ce zai fassara alqur'ani da sunnata manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kanshi wato cikin wato matsala wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta kenan wallahu ta'ala a'lam akwai littafi sunansa al-wujuh wan nazair na imam damaghani dalibin ilimi zai neme shi duk kalmomin qur'ani galibi yana faɗin irin ma'anonin da suka zo da su sannan kuma ya rinka diba cikin al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani zai rinka gari irin waɗannan da sauran littattafai da malamai suka yi a cikin wannan fage wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1202 mana yace fa in kila idan an ka ce kaifa manna Allah subhanahu wa ta'ala alaihi ya akai Allah ya goranta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko ya nuna masa ni'imarsa a gare shi bi ikhrajihi min al-faqri da Allah ya fitar da shi daga talauci ila al-ghina zuwa ga wadata bi qawlihi ta'ala da Allah ya ce wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same ka wato a'ilan kana talaka fa aghna sai Allah subhanahu ta'ala ya wadatar da kai kidan Allah ya same ka a'ilan talaka fa aghna sai ya wadatar da kai fa aghna ka kina an shafi wato abinda maf'ulun bihi أي فقيرا ألا يسميك تلكا والعائل تلك كلمة العائل الفقير تلكا سواء كان له إيال كنا ينا إيالي أو لم يكن كنا بينا دوما عائل كوني تأمان سي أكوي إيالي أبا دول بسي أكوي إيالي نبتا أنفنجي توق أنا yace to kulna za mu ce qala ibn sa'ib ibn sa'ib yace wa ikhtarahu al-farra farra ya zabi wannan annahu lam yakun ghinahu bi kathrati al-mal ba ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wadata bane da ta yawan dukiya walakin Allah sai dai shi sai dai Allah ardahu ya sami shi yarda bima atahu da abinda Allah ya bashi za ga wani yana da makudin kuɗaɗe amma jin shi kai duniya ba bai da komai wani na nan in an kasa dukiyar wancan bawan Allah kashi dubu bai da kashi ɗaya amma ya wadatu da abinda Allah ya bashi shi yasa yana daga cikin abin da yasa turawa suke mamakin rayuwar kasashen da suke zarumta suna tsatsa arzikinsu sun hana musu amfana da shi amma kuma waɗannan mutane sun fi su walwala da jin daɗi a rayuwa saboda mi saboda su zuciyar wato wato dukiyar a cikin zuciyar turawa take ma'ana ita ce ta dame su shi ko dukiyar ɗan afirka da kasashen musulmi ba wannan ba shi dai inda ya samu abin da ya ce rayuwarsa irin basita shi kenan shi yasa bature zaka iske na da biliyan ɗaya amma rayuwarsa cikin kunci yake kullum yana ta wahala amma dan afirka zaka iske yana da bai da mako dala ya zai wata daya kawai yana noman sa ya ci abinci yana da dabbobin sa ya kiwo kawai shikenan ya wadatu da wannan abubuwan bai shagaltar rayuwa ba shi yasa sai ka iske bature da biliyan dai yana tsoron yaya bakin yaya biyu zai tsayawa zaka iske dan afirka bai da wani jari ko na miliyan ɗaya ba amma zaka iske shi da yaya guda arba'in kuma su ji su yi aiki saboda shi ba sai ya sai ma ƴaƴan shi kaddara ba a turai sai ka sai ma ɗanka kaddara inshora kenan sai ka sai ma gidanka kaddara inshora kenan sai ka sai ma karenka kaddara inshora kenan sai ka sai ma magenka kaddara inshora kenan sai ka sai ma motarka inshora kaddara komai sai ka sai mishi kaddara amma a afirka ba abin da ka sai ma kaddara kawai allah ranar ai ta tafiya haka nan yana daga cikin abin da ya taimaka muna wajen wato karewa da ɗanɗan mutane domin yadda suke son su gan mu su gan mu haka nan ba saboda irin wato shi yasa in Allah ya baka wadatar zuci to kai ne akhnan nas kai ne mafi wadata ga cikin mutane shi yasa ma Imam Shafi'i yace wa laysa al-ghina illa an shay ila bihi al-ghina an shay wadata ta hakika shine ka wadatu da barin abu la bihi ba ka samu abu ba in ka wadatu da kuɗi ma'ana kuɗi ba su sha maka ba kai abinda ka ɗauki kuɗi abu biyu ne su tsare maka imaninka su tsare maka mutuncinka su biya maka bukatarka shikenan kuɗi sun kare in dai kuɗi ba su maka wannan ba ko duk kuɗin duniya an ka baka ba su da wani amfani na fata mafici to alghina an shay'i ka wadatu da barin abu labihi ba ka wadatu da samun abu ba da yawan mutane sun samu dukiya amma ba su wadatu wato da ita ba Allah ya kyauta yace to walam yakun zalika ridha wannan yarda da Allah ya bashi bata kasance ba qablin nubuwati kafin Allah ya yi shi annabi kinan wannan lokaci Allah bai bashi irin wannan wadata ba وذلك حقيقة الغنى وأنكم شيني حقيقة وداتا ويؤيده أبن دكي كرفة وأنن قوله صلى الله عليه وسلم فطر من زان الله صلى الله عليه وسلم الغنى غنى القلب وداتا إتتي وداتا رزوتي سيما تحقيق وأن للتافي سيسا نمبر وان ديسا نمبر وان إن كان ديبا كسا البخاري Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na 5965 wa Muslim da Imam Muslim hadisi na 1741 min hadisi Abi Huraira na hadisin Abu Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala ya ce laysa al-ghina an kasrati al-arad arad wato wadata ba ita ce ka samu yawan urulla ba in ji malaman zauri urulla ma'ana kaya kaya na arziki a ci maka masu ma'ana kana da wato kuɗi ko kuma kana da kaya kama ka sayar kana da rangama kamar da suke cewa walakin nal ghina sai dai wadata ingantattar wadata ghinan nafsi shine wadata ta zuciya shi yasa idan Allah ya baka wadatar zuci kuma ka samu ƴaƴa masu wadatar zuci ka samu mata mai wadatar zuci ka huta a rayuwarka sai ka rayu lokaci mai tsawo kana rayuwarka ana ganin cikin wadata kake da yawan mutane ana ganin cikin wadata suke ba su da komai a hannunsu amma saboda Allah ya ba su wadatar zuci har wadatar ta zo ma ba a sani ba da sai su yi zama shekaru ko lokuta masu tsawo ba su da abin amma kuma saboda suna da wata zuci ba a ganewa kuma da suka yi haƙuri kuma Allah subhanahu wataala sai kaga ya taimake su ya ba su amma wani kullun kuka kullun kuka shi yasa ma har abin da gare shi gaba ɗaya sai Allah ya ɗibi masa albarka ya tarwatsi Allah kai mana sani to wannan shiri ne abinda wato malam ya kawo kenan sai mu gane cewa ga yadda hadisin yake shi malam mai littafi ya kawo shi ne da da ma'ana shi kuma mai tahqiqin littafi ya kawo shi da lafazin shi kinan kuma ba za mu ce babu hadithan al-ghina ghina al-qalb ba tana yiwa ya nemo shi ne a wani wuri amma tunda bai yi takhrijin shi ba to ba mu cewa akwai hadisi mai wanda lafazin sai in mun ganshi wa qala ghayruhu wani wannan malam yace kinan wani malam farra'u ban gane ko mun dawo cikin littafi kenan al-muradu bihi abinda ake nufi annahu aghnahu Allah ya wadatar da manzo sallallahu alaihi wasallam bi mali khadija da dukiya ta khadija an mali abi talibin daga daga dukiya ta abu talib an gane ko kenan abu talib ba sai ya bashi ba tun da khadija tana nan wanda yake nuna cewa mace idan tana da wato ta san addini ta san mutuncin kanta ta san darajar kanta ko da ta yi aure tana da babban aiki ko tana da dukiya mai yawa ta san da mijinta da aurenta sun fi dukiyarta da aikinta wato kima da daraja shi yasa da yawan mata sai su manta da cewa mijinsu ya fi dukiyarsu ya fi aikinsu muhimmanci wannan kuma karshe sai ka iske shi ke kawo mace ta rasa aurenta domin mace ko ita ce shugaban kasar duk duniya in ba ta da miji misali ba kuma na ce ya halatta ba a zaɓi mace ta zan shugaban kasa ba haka da ke rufe kawai ya amfani da wannan dama nan mubalaga ne ko da an ce mace ita ce dukki da mulkin duniya gaba ɗaya tana da miji to mijinta ya fi wannan mulkin domin mijin zai iya sakinta sannan ta zamna ba ta da miji kaskanci ne sannan kuma aikin nata ko da an ci misali tana da wani babban aiki to sai zaman to misali sai zaman to a to ai auren da mijin sun fi wannan aikin muhimmanci domin yanzu dan tana da wannan aiki idan ba ta da miji ba ta da ta kima cikin al'umma sannan kuma ya kamata mu fahimci cewa mata wanda suke aiki su yi hattara sai ka mace tana kimanta shugaban ma'aikata amma mijinta bai da kima to ina albarka auren kuma ya za a yi rayuwar ta yi albarka waɗanda duka abubuwan yana daga cikin abin da yasa da yawa yanzu suna tsoron auren mata wanda suka yi karatu musamman na wanda za su je su yi wani aiki a wata ma'aikata suna ganin cewa suna ganin sun waye su ba sai sun yi biyayya ba shi ko duk wanda bai da biyayya babu wanda zai iya mu'amala da shi sai kuma wanda shi ma ba biyayya gare shi ba sai su taru alalace Allah kai mana tsarki malam yace to abin da kike son da ce Khadija tare da Khadija matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Khadijatul Kubra kenan radiyallahu anha wa ummahatil mu'minin ajma'in wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin tare da cewa Allah ya bata dukiya mai yawa amma bata wulakantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta sa dukiya ta don taimaka ma addini kuma bata damu ba don haka mu za ka iske mata yanzu yawan gori idan mace ta taba taimaka ma da wani abu ko kuma misali ka aure mace ka je a gidanta ka zauna kaga sai akwai matsala da an tashi rikici ta ce to kwashe kayanka ramas te bagage ka san inda ka yi to kaga yanzu shine ake mota nan da suke ce ma dan dangane sanda ana wanda ya zo gidan mace yana da sanda kawai zai jingina sanda lokacin fita ya yi ya fita to Allah ya kyauta an gane ko wal muradu bihi abinda ake nufi duk da yake su ma wazan suna da matsala suna kwallafa baran su abinda aka hannun mace su ci suna son abinda aka hannun ta wannan shike kawo matsala manzo Allah sallallahu alaihi ba ya kallafa mu da shi da dukiyar ta bane kawai ya yi auren ta ya aure ta kenan ba wani duron shi da dukiyar ta ba dukiyar shi dukiyar ta dame shi ba malam yace to wal muradu bihi abinda ake nufi an gane ko al-ighna'u Allah ya wadatar da manzo sallallahu alaihi wasallam bi tashili Allah ya sauƙaƙa mishi ma la budda minhu abinda ba makawa ana buƙatar shi cikin rayuwa wa taysirihi kuma sai Allah ya sauƙaƙa mishi rayuwa wal ighna'u bi fudulil mal ba wai Allah lal ighna'u bi fudulil mal ba Allah ya wadatar da shi ba da dukiya mai wa shine fudulil mal dukiyar da ta wuce kenan biyan buƙatarka alladhi la yujami'u sifatal faqri an gane ko wanda shi ana nufin dukiya mai yawa ba ta haduwa shine la yujami'u sifatal faqr ba ta haduwa fudulul mal kenan la yujami'u sifatal faqr ba ya haduwa da sifata talauci kenan wadata kala kala ce tana yiwa ka wadata ta fuskar kuɗi amma ta fuskar ilimi kai jahili ne kana da buƙatar ilimi za a ce maka kenan kai a wannan wuri ba wadatacce bane kana da kana da wadata ta dukiya amma kana da kana da wato talauci na ɗabi'o'i na gari sai an koya maka kana da kana da dukiya amma kana da talauci na bukatar ma'aikata kowa an mutum mutane a shi duk masu kuɗin duniya mutane ne ke aiki a cikin kamfanin su su suna da bukatar mutane mutane da bukatar su da za mutane za su daina aiki a cikin kamfanin su wata ɗaya da za ka iske arzikin su yayi ƙasa to kenan ashe bai yiwuwa a ce akwai mutumin da bai da bukata a kana da bukata in wani wuri kana da wadata wani wuri baka da wadata kana da bukatar likita in baka da lafiya ko kai fi kowa kuɗi a duniya kaga yana yana nuna maka cewa ashe kai wani wuri da kake da wadata wani wuri talakaki shi yasa idan mutane suka nemi baiwar da Allah ya baka kai ruwa da ita to kai ma in kan nemi baiwar da Allah ya ba su sai su maka ruwa da ita kuma ba mun ci a rinka yin sakamako ba irin wannan sai mutanen da an ka san ko an kyautata musu mutum ne yayi abin da bai dace ba an yi masa nasiha kuma an ya nemi bukata wata rana an taimaka masa amma wannan bai wa astuba to irin waɗannan sai a nisance su dan mutane da suke tunanin su dole na ai musu kuma ba dole na ba su su saurari kowa to irin waɗannan mutane dole na sai an yi maganin su a cikin al'umma domin mutumin da yake da girman ka yake ganin shi in ba shi ba ba yadda za a yi kuma dole na shi a yi mishi kuma shi ba dole na mishi mutane kuma a yi mai nasiha a taimaka mishi kuma ya kiya bayan ya shiga cikin matsala to irin waɗannan mutanen dole na sai an nuna musu su ba kowa bane idan suka nema sai a ki sai a gani ko kiyama za ta tsaye ko kuma ne za a yi wannan shi kamata a fahimta da haka yana da kyau musulmi ya zamanto ya san ciwon kansa ya san abin da yake yi da mun fahimci wannan da tura wannan ba mu dauke su komai ba amma yaushe yasa za ka ga mutane ba su dauki addinin su da komai ba ba su dauki qur'ani da komai ba ba su dauki hatta da kasashen mu da Allah ba arziki mu da adda arzikin amma wai mu muke kokarin wai har mu yi kokarin mu mutunta tura turawa muna tsoron su muna tsoron abin da zai biyo baya me da zai biyo baya mu da adda za a ce muna jin tsoro ina imanin namu shi kuma ina mutuncin namu shi amma saboda mun riga mun kaskantar da kanmu muna ganin su wani abu ne ba za mu iya rayuwa sai da su ba ko kuma mun riga mun kallafa mu ran mu sai su sai su sai su shi yasa kullum muke cikin wahala wanda ba ta da iyaka alhali ko waɗannan mutanen ba kowa bane su saboda da arzikin mu ne suke rayuwa kuma sun gina kamfunna a kasashen su kawai suna tsatsa arzikin suna gyara shi shikenan maimakon mu da adda arzikin mu a kasashen mu aka yi hako shi mu kamata mu sarrafa shi amma ba mu iya mun ki karatu ko ko mun yarda mu wato mun yarda cewa su dauka su ta tafiya mu zalunci junan mu munafunci junan mu shi yasa kasashen mu suke tsaye wuri guda ba ma samun ci gaba alhali wanda ke da mai kasar Rasha ai tana da mai wace kasa ta je ta fido mata man ita ke fitar da abinta ita ke fitar da ribarta ita ke zuwa ta sayar da shi ba wani da ya sai shi musu katsarin da a cikin al'amarin su na fata an fahimce ni amma munan kasashen mu shikenan zai ga mutum yana girma kafiri amma addini da alkur'ani da malamai ba su da kima a wajen shi amma bature dan luwadi namiji na auren namiji da yan maɗigo mace na arwaye su su suke da kima a wajen shi ai daga nan ka san ka samu matsala a rayuwarka Allah ya muna mai kyau dan uwa musulmi wannan shi ne abinda shi mamalin ya kawo game da cewa abinda ake nufi da wadata shi yasa yan qur'aniyun da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana an yi wata ɗaya a gidan shi babu komi illa al-aswadani sai bakake guda biyu ruwa da dabino ko kuma wani lokaci ya taba tafiya da shi da sayyidina abubakar da umar suna jin yunwa suka je gidan wani ansar ya yanka musu wani dan abu sun kaci wata yar akuya sai ce kai Allah ya ce o wajadaka ailan fa agna sannan a ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan shi ba a yi abinci ba ko kaza a'a wadata wace irin wadata ake nufi sannan kuma a ce wai manzo Allah sallallahu cikin hadisai ya yanka raƙumi 60 da nawa ya yanke nawa da hannun shi ya ce ba Aliyu ya yanka saura kaza kaza kaza kaza wadannan duka abubuwa ne can wurin aikin haji ne ana iya kawo zakka ana iya kawo abubuwa ya yanka ya rarraba ma al'umma mawadaci ne sannan kuma mutunci da daraja sun fi kuɗi akwai mutumin da yau bai da kuɗi a hannu amma kuma yana iya samun kuɗi ko nawa yake so saboda yana da mutunci yana da daraja zai samu su sannan kuma wadata ta al'umma ta hi wadata ta kuɗi domin wanda Allah ba shi jama'a sai ya mutu bai kunya ba amma in kuɗi gare ka suna iya karewa ka kuma kai ba kowa bane yana da kyau mutane su fahimci wannan kan a zo ana ta karyatar da sai ana wasa da hankalin mutane Allah ya mana mai kyau mas'alar da zamu tashi akan ta ta gaba sai mas'ala ta wato suratul sharh suratul inshirah kenan saboda suratul duha ta kare a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid afwan a cikin littafin dafa ihamil ittiraba afwan a mas'ala ta 231 shi ma ya kawo wannan mas'ala wa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka dallan wato kana akan bata ma'ana koko kana akan rashin sanin hanyoyin shari'a fahada sai shiryar da kai malam yace a cikin littafin dafa ihamil ittiraba kenan a mas'ala ta 231 yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja yuhimu zahiruha zahirin ta yana sun yi sa tsammanin cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana dallan ya kasance batacce qabla alwahyi kafin Allah ya masa wahayi ma anna qawluhu ta'ala tare da cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa aqim wajhaka ka miƙe fuskarka liddini ga addini hanifan wanda ka karkace ma kowane addini illa addinin musulunci fitrat Allah wannan ita ce a fitra ta Allah aqida wato tatatta fitra wato aqida ingantatta allati fatara an-nas alaiha wadda Allah ya dora mutane akan ta hanya daidaitatta ɗabi'a ingantatta ta aqida ar-rum ayata 30 ya dullu wannan yana nuna ala annahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fuqira an dora shi an gane ko an ɗabi'antar da shi ala hadha ad-din al-hanif akan wannan addini wanda yake ya karkace ma kore addini in ba wato addini na gaskiya ba shi yasa wadanda suke fassara hanif da miƙaƙƙen addini a'a nan ka wata hanif tana nufin abin da ya karkace ma duk abin da yake karkatacce sannan ya kama hanya ta addini na gaskiya wa ma'lumun malam yace abu ne sananne annahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yuhawwidhu abawahu iyayen shi basu dora shi akan yahudanci ba wa lam yunassirahu kuma basu dora shi akan addinin kristanci ba addinin nasara shine yunassirahu wa lam yumajjisahu kuma basu dora shi ba akan addinin majusawa an gane ko addinin bautar rana da kuma wuta addinin addinin farisawa an gane ko waɗansu mutane da suke bauta ma rana da wata da ke ba farisawa da suke yin wannan ba a duniya bal malin yace a aha lam yazal baqiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a tabbace alal fitrati akan aqida an gane ko hatta ba asahu Allah rasulun Allah turo shi manzo tun waccan aqida da Allah dauki alƙawari cewa duk wani kowa ya dauka ma Allah alƙawari cewa in yazo zai bauta ma Allah wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafirin tun cikin alamu zar kowa da anka fitar da shi ya yarda cewa in yazo zai bauta ma Allah malin yace to wa yadullu lidhalika abinda ke nuna wannan ma sabata abinda ya tabbata min awwali nuzulil wahyi abu na farko wanda ya sabka na wahayi kana wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance wa huwa yata'abbadu yana bauta ma Allah fi ghari hira ina a cikin kogon hira gane ko kogon hira daban kogon saur daban kogon hira kafin wahayi lokacin da an kafin qur'ani sabka kogon saur kuma lokacin da za a yi hijira don wadansu suna bugar sai sa amarin duka ɗaya ne fa zalika ta'abbud wancan bauta da manzo Allah sallallahu alaihi kasance yana yi qabla nuzulil wahyi kafin sabkan wahayi dalilun ala albaqa'i ala alfitra wannan yana nuna cewa manzo sallallahu yana akan fitra wadda Allah ya halicci dan adam akan tauhidi wadda kuma tun cikin alamu zar tunda an ce ya ta'abbadu ba ibada akan an yi mishi wahayi ba amma yana nan akan wannan fitra yana tunani akan irin wato abubuwa na tauhidi malam yace to wal jawabu amsa anna ma'ana qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah dallan fahada Allah ya sami ka dallan yace ai ghafilan Allah ya sami ka marafkani amma ta'lamuhu al'ana akan abin da ka san shi a yanzu min shara'i na shari'o'i wa asrar ulumuddin da sirrin ilmu kan addini ba irin wancan sirri ba na tsibbace tsibbace sirri ma'ana abubuwa da suke koyi na addini ka san su allati la tu'lamu wadanda ba a sanin su bil fitrati da wato dabi'a wala bil aqli koko da kaifin da hankali wa inna ma tu'lamu bil wahyi ana sanin wadannan abubuwa ne da wato wahayi fa hadaka sai Allah ya shirye da kai ila zalika zuwa ga wannan bima auha ilaika na daga abinda Allah ya maka wahayi fa ma'ana ad-dalal ala hadha al-qawl ma yace ma'ana ta bata akan wannan magana az-zahabu anil ilmi ka tafi daga ilimi ma'ana baka akan tafarkin ilimi na sanin waɗannan abubuwa wa minhu ma yace to daga irin wannan bi hadha al-ma'ana kalma ta bata ta zo da wannan ma'ana qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala an tadilla ihdahuma فتذكر إحداهما الأخرى أتكلم أسئلة القرآن المجيد من كاو ونا آية هم كفأتشوا واتو إمام أبو أمر ابن العلا إمام يعقوب ابن كثير سنكرن تادا ونن أمسألة تا دبو ديا دا نريبيو كينا أتكلم أسئلة القرآن المجيد kiran malam ya kawo wannan aya suratul baqara aya ta 282 wa qawluhu da fadar Allah la yadhillu rabbi wa la yansa shi ma kenan wannan nuna cewa Allah baya wato shagala kenan baya rabkana wa qawluhu da kuma fadar Allah qalu tallahi innaka lafi dhalikal qadim ayan annabi yaqub sun kace kana cikin bata kiran kana nufin ka tafi akan sanin rashin sanin hakikanin al'amari ba sun nufin ya bace ba annabin Allah baya akan shari'a sha'ir yace malam yace wa qawlu sha'ir da fadar sha'ir wa tadhunnu salma annani abghi biha badalan wato sha'ir ne ce wata mace da ake kira salma ko matarsa ce ko da yake son ya aura tana sa tsammanin yana neman badalan madadi akan ta ma'ana tana ganin kamar zai iya barin ta yi nemi wata ya ce araha fi dalali tahimu araha ya ce ina ganin ta fi dalali a cikin bata tahimu tana wato ɗaimuwa kenan daga hama ya himu shi ne asalin shi rairai ne alhuya rairai da ke zuzzubowa shi da kanshi in ya hau wani sauran wani sai ya darjiki to shine ce tahimu tana wato darjewa cikin bata ba sun wato ciwon kanta ba shi ba zai nemi wata ba wato ya barta shine araha fi dalali tahibu kamar yadda Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna na fatan bince ne an kace kiran suna kone wadi kwari suna hadawa wa yadullu li hadha abinda ke nuna wannan qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma kunta tadri mal kitabu wal iman kai annabi sallallahu alaihi wasallam can da ba kasance ka san alkitabu ko qur'ani wal iman ko ko bayanin imani an gane ko imani a shar'ance da dalilin shi a shari'a amma a tauhidi ya yana da tauhidi amma dalilan tauhidin a shar'ance su ne an bai sani ba malin yace li annal murad bil iman domin abinda ake nufi da imani a cikin wannan aya shara'i'u dinul islam shari'u shari'o'in addinin musulunci hukumce hukumce na addinin musulunci wa qawluhu da kuma inda Allah ce wa in kunta minal ghafilin a cikin suratu yusuf na haruna qussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la minal ghafilin kafin alqurani ka zaman to marabkani game da alqurani baka san shi ba suratu yusuf aya ta uku wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa 'allamaka ma lam takum ta'lam Allah ya sanar da kai abinda can da baka sani ba suratul nisa'i aya ta 113 wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab baka sa tsammanin ana wato jefa maka wahayin littafi ma'ana ana maka wahayin littafi illa rahmatan min rabbik sai rahama ce daga ubangijinka Allah ne ya ga dama ya baka amma nan ya ce wa qila waɗansu malamai suka ce almuradu bi qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala dalan ya ce zahabuhu tafiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa huwa saghirun yana karami fi sha'abi makka a cikin hanyoyin wato makka kwanonin makka ko tsagiyoyin makka wato ƙananan hanyoyi kenan waƙila waɗansu sun kace a zahabuhu fi safarhi lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi balaguro ila shami zuwa ga wato ƙasar sham na fata an fahimci kenan abinda wato an kace kenan cikin kasar sham kenan ya taba tafiya cikin daji ya taba bacewa sai Allah subhanahu wataala ya shirye da shi mai tahqiqi wannan littafi sai ya kawo number 2 Ahmad Muhammad Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi sai ka number 2 in ka diba karkashin number 2 inda ya ce ila sham kenan sai ya ce unzur zad al masir ka dibi zad al masir tafsiri ne na Ibn al Jawzi ba Ibn al Qayyim al Jawziya ba Ibn al Jawzi waƙila kenan waɗansu malamai sun kace fi ma'anar aya a cikin ma'anar aya gairu zalika wani wannan wanda ba wannan ba kenan mai tahqiqi littafin ya ƙara magana yace qala al-farra'u farra'u yace fi ma'anil qur'an a cikin ma'anil qur'an wa qawluhu azza wa jalla fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa wajadaka dallan Allah ya same ka batacce fa hada ya shirye da kai yace yuridu abinda ake nufi fi qaumin dullal Allah ya iske ka cikin mutane batattu waɗanda ba shirye fa hadaka sai shiryar da kai domin litundira qaumun ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin shi ma mai tankin littafi ya ce wa zakar sa'alabi fi tafsirihi imamu sa'alabi ya ambata a cikin littafin sa iddata wujuhin fuskoki daban-daban fa qala ya ce wa wajadaka dallan kenan fa hada ay wahidan Allah ya same ka kana kai kadai laysa ma aka nabiyyun babu wani annabi tare da kai ghairuka waninka fa hada fa hadaitu bika al-khalqa ilayya sai ni shiryar da halittuna zuwa gare ka kina Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ba wani abin annabi tare da kai wanda zaka samu taimakon shi sannan kuma an kayo riwaya daga Abdul Aziz ibn Yahya wa Muhammad bin Ali at-Tirmidhi wa wajaraka khamilan Allah ya same ka khamilan wato kana da asirin al-khumur shine rauni khamilan kana da raunin raunin kokolwa kenan la koko khamilan kana da rauni mutum ne wanda ba a san ka ba ba kowa ba ma'ana a duniya la tuzkaru ba a ambatonka wala tu'rafu man anta ba a san kai kowa ne ba fahadahum ilayka sai Allah shirya da mutane zuwa gare ka ta fuskar wahayi Allah ya nuna musu mu'jiza kai annabin Allah ne hatta arafuka har sun ka sanka wa a'lamuhum bima manna bihi alayka kuma Allah ya sanar da su abin da ya ni'ima na wahayi wato gare ka an gane ko qala bassam bin abdullah bassam bin abdullah ya ce shi kuma tashi magana wa wajadaka dallan Allah ya same ka kinan kana da bata nafsaka dallan nafsaka la tadri man anta ka ka wato ka jahilci kanka baka san kai ko wane ne ba fa arrafaka nafsaka sai Allah ya sanar da kai wato rayuwarka wa halaka da halinka wa qala abubakar al-warraq abubakar al-warraq yace yalla mai muyin mu'amala da takarda ne kuma yawan sai da takarda wa ghayruhu da wanin sa sun ka ce wajadaka dallan Allah ya sami kana batacce bi hubbi abi talib wato da son abu talib fa hadaka ila hubbihi sai Allah ya shirye da kai zuwa ga son abu talib wa ghayruhu wa wajadaka muhibban Allah ya same ka muhibban kana mai kamna fa hadaka ila mahbubika sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga abin da kake kauna دليله قوله سبحانه إخبارا عن إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين كنا مباشرة cikin bata kina yana cikin bata yana cikin son annabi Yusuf kina kana kauna Allah ya shirye da kai kana Allah ya baka hanya sai kuma Allah ya baka wannan hanya wa qawluhu subhanahu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim sun kace ai farqil hubbi tsananin soyayya da Yusuf kamar yadda sun kace ma annabi Yusuf wa qila wadan sun kace wajadnaka nasiyan mun same ka kana mai mantuwa sha'anal istithna'i hina su'ilta an ashabil kahfi wato sha'anin togewa da cewa insha Allah kamance wannan shine istithna nan da anka ce wala yastathnun kina bu ce insha Allah ba hina su'ilta an ashabil kahfi lokacin da anka tambaye ka sha'anin ashabul kahfi wa dhirqan nayli da dhirqan nayli war ruhu da kuma ar-ruh wa yas'alunaka anir ruh daliluhu qawluhu dalilin wannan an tadilla ihdahuma sun kace kenan ɗaya daga cikin su tamanta ai tansa wa qala sahlun kina ya mance wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah sai Allah ya tunatar da kai wa qala sahlun sahlun yace wajada wajada nafsaka nafsa shahwati at-tab'i faghayyarha ila wajada nafsaka Allah ya sami rayuwarka nafsa shahwata rayuwa mai shawa ta at-taba ta tabi'a tunda Allah ya sanya maka wani dan adam shawa ta tabi'a zuyyina lin-nasi hubbu shahawat faghayyarahu sai Allah ya canza wannan shawa ta ɗabi'a ila sabilil ma'rifati zuwa ga hanya ta ilimi wa shar'i da shari'a sai zamanto shawarka shari'a ce take tantance ta ta nuna mata mi za ta yi mi za ta bari qala junaydun junaydun yace wajadaka mutahayyiran Allah ya same ka mutahayyir an gane ko junayd ana ganin sufaye ne waɗanda su sufancin su ya tsaida su sai abinda alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sun ka tabbatar su sun iddiayin suran amma sun tabbatar da cewa da an ga abin da ya saba ma alqur'ani da sunna ba za a aiki da shi ba almuhimmu qala junaydun junayd yace wajadaka mutahayyiran Allah ya same ka ka mauta fi bayanin kitabi almunazzal cikin bayanin littafi wanda an ka saukar alaika fa hadaka li bayanihi sai Allah ya shirda kai zuwa ga bayanin alqur'ani li qawlihi saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka littafi don ka bayyana ma mutane kinan sai bayanin yazo kuma ya ce wato suratul nahl aya ta 44 wa qawlihi da inda Allah ya ce litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi kai musu bayanin abin da sun kai sabani akan shi kuma sai Allah ya shirya da shi zuwa ga wannan yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana qala bundar bin al-husayn bundar bin husayn wani mutum yake cewa bundar ba bandar ba akwai bandar akwai bundar yace kunta qa'iman maqam al-istidlal ka tsayu matsayin ba da dalili fata'arraftu ilaika sai an ka sanni ta hanyar ka bayan ka bada dalili zuwa gare ni mun ga irin tafsirai ne wato na sufanci da tafsirul ishari wa agnaituka na wadatar da kai bil ma'rifati da wato agnaituka anil ma'rifa na wadatar da kai daga sani anil shawahid wal adilla da shaidodi da dalilai an gane ko na wadatar da kai agnaituka bil ma'rifati an gane ko na wadatar da kai da sani an shawahid ba sai ka nemi dalili ba dalili shawahid da adilla ma'ana ni na Allah ne baka sani na ba dole ba sai ka nemi dalilai wannan ba gaskiya bane tunda Allah ya bashi dalilai ma'ana dalilan da suke nuna akwai Allah na halitta da kuma na shari'a duka Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam wa qila wadansu malamai sun ce wajadaka Allah ya same ka taliban kana nema liqiblatika ga alqiblaka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qad nara taqalluba wajhika fi samai falan walli annaka qiblatan tardaha kenan dallan an haka bace ga alqiblar da ya kamata ka tabbata akan ta fa hadaka ilaiha sai Allah ya shirya kai zuwa gare ta ina fata an fahimce ni wannan duk malamai sun faɗi waɗannan abubuwa to duka dai da muka duba dai fassarorin malamai sun yi kokarin dai sun kawo maganganu ga sunan ɗalibin ilimi sai ya ji ya saurara to malam da ya tahi cewa wal qawlul awwal magana ta farko huwa sahih shine ingantacce na cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya same shi bai san umur shari'a ba sai Allah ya shirye da shi ba wai Allah ya same shi yana karami ba ya bace a cikin hanyoyin Makka Allah ya dawo da shi tunda su ne maganganu guda biyu da shi malam ya kawo shi da sai ya ce wal qawlul awwal huwa sahih wallahu ta'ala a'lam wato ilimi Allah shine mafi sani wa nisbatul ilmi ila Allah mayar da ilimi zuwa ga Allah in ji mallan aslam shi ke sawa mutum ya fi tsira in kana son ka tsira ka ce wallahu a'lam ɗan uwa musulmi lokaci ya dan ma wato karkaro ko in ce har ya dan wuce saboda dalili na mas'ala bata kare ba muka dan ja bayani nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh